والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya da yabo ga Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa rayuwar mata iso wannan lokaci a wannan rana ta laraba yau sha ɗaya ne ko sha biyu ga watan jimada athaniya shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haɗuwa a wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandun wambayi cikin ganin azare darasin da muke a wannan littafi na al'adabul mufrat na imamul muhaddithin abu abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahimahullah muna roƙon allah ya mana muwafaka za mu tashi wani babi ya ce babun ma ya kula rajulu idza ra'a ghaima nan ne ko babun abin da mutum zai faɗa idan ya ga girgije al-ghaib shine girgije as-sahab kenan ya ga girgije wanda yake tahowa قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا بن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة دخل وخرج وأقبل وأدبر وتغير وجهه فإذا مطرت السماء سريا فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال الله عز وجل فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا أرض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عليم تدمر كل شيء بأمر ربها فقال منزون الله صلى الله عليه وسلم yana fargaba a lokacin da ya ga hadiri hadiri irin mai duhun nan ya taso isnadin ya tafi wato ya fara daga almaki shi ya labarta musu shi kuma ya ce ibnu jirayj ya labarta musu daga atsa ibnu abi rabah shi kuma ya jiyo daga aisha ummul mu'minina Allah ya kara mata yarda ta ce كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya san duk lokacin da ya ga hadirin makhila bi ma'ana sahabatan kenan wato idan ya ga girgije dakhala wa kharaja sai annabi kaga ya shiga ya fita babu zama ya shiga gida ya fita ya shiga gida ya fita kaman yana cikin damuwa wa aqbala wa adbara ya kai ya kawo ji ummul mu'minin wa taghayyara wajhuhu sai kaga fuskarsa ta canja za ga alamar damuwa fa idza matarati sama idan kuma sama ta yi ruwa ai ba ita take ba ko to amma dai ibara ne da ake ambatawa wato idan Allah ta'ala ya zubar da ruwa hadirin nan ya zama mai ruwa ne to suriya sai kaga an washe fuskar annabi fuskar ta sai ta washe fa'arwafatku aishatu zalika sai aisha ta gaya masa haka ya ce manzon Allah na kula ka umar momini na aisha tana da basira da hikima da kwaɗayi kasan duk matar da take son mijinta wallahi ba a ko motsi da hancinsa ta gani to don haka ba abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba akan idanta ba tana kula da yanayinsa wannan da nan in ta ga canjin yanayi ta tare da annabi za ta gane sannan ga ta tana da yawan tambaya tana da yawan tambaya a wajen annabi abin da ya shige mata duhu za ta tambaya ko in tana da iskali akan wani abu za ta yi tambaya ko wani abu wanda take so ta sami wato ƙarin ilimi za ta yi tambaya kuma ga kaifin ƙwaƙwalwa da Allah ya mata da riƙewa abu da kuma Allah ya mata tsawon zango bayan rasuwa annabi to kaga sai aka kwankwada daga ilimin da ta samo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa arwafatu Aisha to zalika sai Aisha ta sanar da shi haka ga yadda nake ganin ka ya manzon Allah in naga hadiri ya zo yadda kake yi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce tamkar yana ba ta ansa wa ma adri to ai ban sakankance bane la'allahu kama qala Allahu azza wa jalla kar ya zama kamar yadda Allah maɗaukaki ya faɗa ne cikin suratul ahkaf falamma ra'ahu aridan mustaqbila awdiyatihim lokacin da suka ga girgijen ya bujiro arid ba wai ana nufin sunan girgijen bane wato hal ne yanayin da shi girgijen ya taso ya bujiro mustaqbila awdiyatihim yana fuskantowa gidajensu Ƙalu sai suka ce, Haza aridun mumtiruna, wannan abu ne da ya bujiro wanda zai mana ruwa, ma'ana hadiri ne ya bujiro ruwa za mu samu. Suna murna, bal sai Allah ya ce, A'a ba haka ba ne, ba ruwa za a musu ba, masta ajaltun bihi, abin da kuka nemi gaugawan zuwan nasa ne na azaba, kuka gaya wa annabinku. Rihun iska ce, fiha azabun alim, a cikinta akwai azaba mai raɗaɗi. da in ta zo tana darka ke komai ita ce ar-ruhul aqim da Allah ya aika musu to kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya hango hadiru yakan yi fargaba kada ko wata kila wannan hadirin ya zamanto azaba ne a ciki ai mun ji hadisi a baya iska ma kada a zage ta ko tana zuwa da rahama tana kuma zuwa da me da azaba to da shi ma hadirin zai iya zuwa da rahama kamar yadda Allah ta'ala ya ambace shi wallazi yursala riyaha bushran bayna yaday rahmati to kaga nan ai bayna yaday rahmati rahman nan da ake nufi shine ruwan sama da zai zo shi wanda a dalilin hadiri iska za ta zo ta mai sanyi sai kuma ga hadiri ya biye mata rahamar Allah ne sai kuma ya zubar da ruwa to amma kuma yakan zamanto nikma kamar yadda ya zamanto akan waɗancan mutanen da Allah ta'ala ya ambata akan su adawa kenan ashe duk lokacin da mutum ya ga hadari abin da ake bukata ya yi addu'a Allah ta'ala ya sanya ya zamanto rahama ce kuma kar mutum ya samu nutsuwa sai lokacin da ya ga hadarin ya zubar da rahamar ubangiji ko kuma ya wuce don kada ya zamanto irin abin da Allah ta'ala ya wa'adi ne da shi to nan a iya cewa to ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fargaba kada hadiri ya zo shi halakar da jama'a alhali Allah madaukaki ya ce wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastaghfirun to ta iya yiwa wannan abin da annabi ya faɗa ai waki ne a Madina waccan ayar kuma ta sauka ina ta sauka a Makka ta iya yiwa yanzu an dauke wannan ko kuma wala Allah duk da hakan dai annabi sallallahu alaihi wasallama yana fargaba saboda idan har azaba ta zo to Allah zai tserar da shi da kuma waɗanda suka yi imani kamar yadda yake ita ce sunnar Allah ba za a halakar da su ba har sai lokacin da aka tsamar da waɗanda sun kai imani tukunna sai Allah ya kama sauran to shi saka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fargaba kada watakila wani abu daga ciki in har azaba ce ta shafi muminai yana kuma tausayawa kafirai kada fa ya kasance azaba ce su halaka suna kafirci su shiga wuta alhali annabi baya son wani ya shiga wuta sai dai in wancan din ya balle yaki wallahu ta'ala a'lam wato dai kamar yadda in an ga iska kada a zage ta to haka nan shi ma hadari idan an gan shi kada a zage shi a zamanto kuma a cikin sauna قال حدثنا أبو نعيم الفضل عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم الأسدي كنا الكوفي أروز بن حبيش عن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الديرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل haka ne ko abu nu'aym shine ba su labari shi kuma daga sufyan shi kuma daga salama shi kuma daga isa ibn asim shi kuma daga zir dan hubaysh daga abdullah ibn mas'ud kada yace kala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-tiyaratu shirkun shi at-tiyara shirka ce yawanci an fi fassara tiyara a matsayin canfi ko at-tasha'u shine at-tiyara asalinsa kuma larabawa suna da wata muguwar al'ada ne zamanin jahiliya wanda suka ɗan farata da attayar attayar sun tso kenan to yawanci idan sun zo suna da al'ada duk abin da za su aikata ko kuma in za su yi tafiya to sukan zo gindin bishiya sassafe lokacin tsuntsaye wata yoro fi wukanatiha suna cikin abin nan shekarsu ba su riga sun fita ba in an zo gindin bishiya sai mutum ya daka tsawa ya daka tsawa tsuntsayen na ai za su razana ko sai su fantsama in ma dai waɗansu su yi dama ne in ma waɗansu su yi hagu ko to tsuntsayen baki ɗaya idan suka tashi fi sai suka yi dama to wannan shi suke kiransa sanihu idan suka yi hagun kuma shi suke ce da shi barihu to wai as-sanihu to anan ne sa'a take barihu kuma anan ne rashin sa'a take da aka san shi'umta abin idan dama yayi kenan sanihan to lafiya lau sai a je a aikata in tafiya ce sai a yi in kasuwar ce sai a cinikin ne sai a yi akwai sa'a idan kuma wanda ya yi hagun ne to babu sa'a sai a fasa ko an ɗaura sirdi a kan abin hawa sai a ce a kunce ba za a je babu sa'a tafiya to kaga wannan shine sai ya zamanto ai at-tasha'um ne kuma idan suka kuskura suka yi tafiyar bayan da tsuntsayen suka yi hagu to ku sai su ga mummuna abin ya same su ai tasha'um ne sun shi umtar da abin kamar sun yi mummunan fata ne kuma sai abin ya same su to shikenan wannan sai zamanto i'tiqadi tamkar i'tiqadi ne dini tattare da su to sai zamanto tamkar nafsul fi'l shi ne ake kira attiyara attatayyur da kuma attiyara duk ma'ana ne tatayyur abin da ake yi attiyara ayyukan da ake ta'allake da shi dukansu an shi takakin sai daga attayar sai zamanta duk wani abu wanda yake akwai shi'umci an jingina shi'umci a kayi sai ake ce da shi attiyara canfi ne bisa wannan mutane har suke ta'allaka in ma kaza ne to lalle kaza din zai faru tabbas in kaza ne to kazan zai faru sun canfa kuma sai kaga abin yakan yakan faru din to irin wannan nau'i ne na shirka kenan me yasa ya zama shirka tamkar an cire kaddara ne daga wajen Allah alhali babu abin da ke faruwa sai karkashin mashi'ar Allah abin da yake mai kyau sai Allah ya ga dama ya faru abin da ya ga mara kyau sai Allah ya ga dama ya faru in Allah ya ga dama abin da yake mai daɗi ne zai ta faruwa in bai ga dama ba abin da ba shi daɗi ne kuma zai faru da haka wannan mashi'ar Allah ne wa nabluukum bish-sharri wal khair fitna wa ilayna turja'un don haka duk abin da yake faruwa da mashi'ar Allah ne wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfus wath thamarat kaga wannan duka suna nuna cewa abin da yake marar daɗi ma duk daga wajen Allah yake kamar yadda mai kyau ma daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala yake eh wallazi agana wa aqana to kaga duk wannan dai sifa ce ta Allah qada'i da yake gudana a wajen Allah ta'ala yake mashi'arsa ce shi yasa abubuwan yake faruwa to duk lokacin da aka ta'allaka ai kaza ne shi yasa kaza ya faru to kaga yanzu wannan kaman an dauke ma Allah wata damarsa da wani ikon sa ne to shi yasa sai zama shirka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqiyaratu shirkun shi canfi shirka ne eh wa ma minna kuma babu wani daga cikin mu ma'ana kamar wannan akwai mahzufi a ciki ai wa ma minna illa wa yakhturu lahu min jihati tiyarati shay'un kenan ba wani a cikin mu face sai dan wani abu na atiyara ya bujiro masa to me ake nufi da wannan kalami wa ma minna wato so da yawa mutum a cikin saƙe-saƙensa da yakan yi kawai sai jikinsa sai tsika jikinsa ta zuba a kayan wani abu ya ce "Kai, wannan abun kuwa anya mun gane kawai kai da kanka haka kawai sai ka ji fargaba "Kai, wannan abun fa ni ko kan nayi ne karfa na je in sha wahala kawai mutum ya dinga fargaba karfa watakila tafiyan nan kawai kashe kuɗi na zan yi ba za a samu abin da ake so na kasuwa ko na biyan bukata ba kai bari dai in je na yi amma mutum yana kuma raba wuta kuma in ya jin sai ya bai samu sa'an ba tana faruwa ko to shi wa ma min na ke ba wani mu face irin wannan abin yakan ɗarsu masa hadda annabi a ya faɗa ku al'umma ne shi kan Allah ya tsare shi to amma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya ce walakin Allah yuzhibuhu bit tawakkul amma hatta irin wannan din Allah yana kore shi a zuciyar mu'mine da tawakkali dan haka duk abin da kaji zuciyarka ta raba kai wannan abin fa kaga da wane da wane sun je sun jaraba wannan kasuwar amma ba su samu ba ni kuma yanzu an ce mun za a iya samu anya kuwa dogara ga Allah kawai kai in abin da ya kyau ba ma kada ka ta'allaka ce dama an faɗa mu ka ce masha Allahu kana abin da Allah ya so ne ya faru kawai wato wannan ana nuna a matsayinka na mutum irin wannan abin zai ɗanɗar su maka ba canfi ba ne amma dai kawai raba wuta ne a cikin zuciyarka sai ka ji wani abu ya ɗanɗar su maka akan kaza ɗin nan kar ka yi ko kaza ɗin nan ka yi kar ka shi umtar da shi abin da yake kora irin wannan shine tawakkali ma'ana daga lokacin da irin wannan ya fara karsuwa a ranka kore shi da karfin yaqini eh quwwatul yaqin shi yake korewa irin wannan abu sai kawai ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah kai Allah fa shine mai gudanar da komai ba wani abu duk abin da Allah ya nufa shine yake kasancewa wanda Allah bai ga dama ba kuma to ba zai kasance ba to kaga idan mutum ya samu wannan yaqinin insha Allah ta'ala yanzu shi ya zan ya kubuta a cikin irin wannan mummunan itikadin da zai iya darsuwa masa a cikin zuciya Allah ya samu dace babi na gaba ya ce babun attiyara duk da wancan ma an ambace tiyara amma bai kulla babi a kansa ba قال حدثنا الحكم بن نافع Ala, to yanzu wancan hadisin menene munasabarsa da babin? Na'am? Babin shi kuma akan me aka ambace shi? Babin ma ya kular wajen izara a gaima. In kaga girgije, kenan sai ka faɗi magana wacce take mai kyau. Karka ce kai, mu da hadirin nan ba zai yi ruwa ba. Me yasa ce, baka ga bakan gizo ba? ina ruwanka da bakan gizo bakan gizo ne yake ruwa ko ku Allah ne yake yi Allah ne yake yi ai mun yi magana kan kausu ko zat ko can baya to Allah ya datar da mu yace babun atiyara babun da zai magana dangane da camfi dama mun yi shimfiɗa a kansa قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب يعني عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة صالحة يسمعها أحدكم ya ce haka mutannata ya labarta musu shi ya ce shu'aibu ya ba su labari wato shi kuma daga zuhri ala yake cewa akhbarni abdullahi ibnu abdullahi ibn utba ubaidullahi dan abdullahi dan utba shine yace abu hurairah ya ya ce sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana faɗin la rata ai babu canfi wa khairuha alfa'al mafi alheri na wani abun ma da yake dangantaka da canfi duk da shi ba shi bane shine alfa'al kyakkyawan fata ko kuma ai mafi alherin abin da yake cikin farfajiyar canfi shine alfa'al kyakkyawan fata shine alfa'al tsera wani abu ya faru ka jingina kaza wane ne musiba da ta sami mutanen annabi Musa falamma ja'ahum ba'suna ko abin nan menene cikin sulta arafi ya tsayyaru bi Musa wa mamma'a qala inna ma da'irukum indallah sai su canfa annabi Musa duk lokacin da wanda daga cikin wannan musibun ya zakkiya musu sai su ce annabi Musa ne saboda yana zagin abin nan ɗinsu gumakansu ko haka mutanen shu'aibu ma suka faɗa a bayansa ko kafinsa kai eh tayyarna bika wa biman ma'ak mu kai mun canfa ka ne da kai da wanda suka bi ka ku kuka jawo mana wannan masifa saboda kuna zagin gumaka shi qala ta'irukum indallah abinda kuke jinginawa kuna cewa daga waje na ne ku sani daga wajen Allah yake to annabi ya ce la tiyarata babu canfi duk abin da aka jingina shi ma a dalilin camfi ba wai camfin ne ya sabbaba ba wane ne ya sabbaba shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne yake kadarta abubuwa to da haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore a tiyara ya ce wa khairuha wa fi alhairuta shi ne alfa'al kyakkyawan fata qalu ba su san me annabi yake nufi ba shine yace suka ce wa mal fa'al menene al fa'al qala sai annabi yace kalimatun saliha yasma'uha ahadukum kalma mai kyau wanda ɗayan ku zai ji kyawun fata ake kalma mai kyau da za a faɗa akan abu ai tsammani ake yi kaza zai wakana saboda kaza eh shine alfa'al kyakkyawan fata shi ba canfi bane wani abu ne ake fargaba shi kenan wani shi kuma kawai da ya ga wani abu sai ce kai wannan abun da kuke tsoro ba zai faru ba me yasa ka ce kaza a'a ni kawai na ga alaman kaza mafalan to kaga alfa'al kenan ba abin da zai faru kyakkyawan fata ne mutumin da yake jinya gashi a kwance yana kwance shajar majar ana kokawa a jinyarsa shi kuma mai gaishe shi da ya zo shi sai ya ce a kai ya baba wani ai za ka samu sauki ce a insha Allah za ka samu sauki ga nan duk alamu sun nuna ai kyakkyawan fata ne ko kuma Allah cikin ikon nasa sai ya samu saukin yanzu kai ne ka sabbaba to amma kyakkyawan fata kai kamar addu'a ne kamar addu'a kai annabi sallallahu alaihi wasallam yana san alfa'al kyakkyawan fata kuma annabi har yakan amfani da sunayen mutane ko sunayen garuruwa wajen yin kyakkyawan fata tare da cewa zaka ce shi annabi ne kuma abin yakan wakana domin a nuna wa mutane kyakkyawan fata har sunaye annabi yana amfani da suna wajen yin kyakkyawan fata in ya ga mutum sunansa wani kangararren suna ne annabi baya son ya yi shugabanci ta suna ma suna ma kaga wannan shi ma ai tafa'uli ne alfa'al kenan lokacin da aka zo hudaybiya ana ta turka turka yan sako suna zuwa su dawo an kasa samun daidaito annabi ya tura Uthman ibn Affan su sun turo nasu an turo Nu'aym ya zo al'amura dai gashi nan dai duk abu ya gagar can annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga Suhail Suhail ibn Amr amma lokacin da ya ga Suhail annabi sai ce kassahu la amrukum sai ce ga can Suhail yana zuwa to ku lalle al'amarin ku yanzu yayi sauki sai amfani da sunan nasa Suhail saukakawa sai ce ga Suhail yana sai ce a al'amarin ku yanzu yayi sauki kuma Suhail din da yaso aka samu yarjejeniya to kaga wannan shine alfa'al tafa'uli kenan kyakkyawan fata ba a san mungun baki To kaga shi wannan ai ba canfi bane ko? Amma wani abu ne da aka gani sai aka ta'allaka tamkar faruwan abin da shi, alhali hakikatan ba da shi bane. asigar kamar addu'a yake ko fata kuma sai Allah ya tabbatar to irin wannan shi ba laifi bane a shari'a saboda shi tafa'uli yawanci ana yin sa ne ga abin da yake mai kyau rubu ma yazo shi fi shar to amma dai akasari malamai sun ce yana zuwa ne abin da yake mai kyau sabanin at-tasha'u shi kullu yana zuwa abin da bashi da kyau ne kullum ai kaza ne ya sabbaba kaza ai kaza ne ya sabbaba kaza da can a ce wai hadda mata masu faran sawu a da ban san ko har yanzu ma akwai su ba to Allah shi da mu wani hadisi wanda bai zo a nan ba wanda Abu Dawud ya rawaito hadisi ne daga wajen Buraida yake ambatawa yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana la yataqayyaru min shay'in annabi ba ya taba yin canfi ya shi'umtar da wani abu ya ce saboda kaza kaza ne ya faru wa kana idza ba'atha amilan sa'ala an ismihi duk lokacin da zai aikata wani zai aika wani wanda zai sanya shi aiki a wani hu annabi sallallahu alaihi wasallam sai tambaya ya ce me sunansa fa idza ajabahu ismuhu fariha bihi in in sunan ya ba annabi sha'awa suna ne mai dadi to annabi sai farin ciki wa ru'iya bishru dhalika fi wajhihi kuma za a ga annashuwar hakan ma a fuskar annabi wa in kar hasmahu amma in annabi ya ki sunan sunan ba shi da daɗi ka ji mutum sunansa harbu ko burru ko makamantan irin wannan duk larabawa suna sa to ru'iya karahiyatu zalika fi wajhihi sai ga annabi ya ki haka ta gani a fuskarsa wa idza dakhala qaryatan sa'ala an ismiha ko da alƙarya ce annabi ya shiga bai san alƙaryar ba sai tambaya ce wannan wani gari ne fa'iza a jaba musmuha fariha biha in sunan ya bashi sha'awa to annabi sai ya farin ciki sai ya walwala a garin a yada zango wa ru'iya bishru zalika fi wajhihi kuma har ma za a ga annashuwar hakan a fuskarsa wa in karha ismiha ru'iya karahiyatu zalika fi wajhi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce to kaga wannan duka yana cikin janibin ne tafa'uli babun fadlu man lam yatatayyar tunda yanzu mun ji cewa taqayyur ba a so hasali ma shi taqayyur yana kaiwa haddi na shirka madama aka ta'allaka faruwar kaza din da abin ai kaza ne inda ba dan ka san ana faɗan haka ai inda ba dan da yanzu an yi kaza laula kalbu fulanin lasaraka nasariku inda ba dan karan wana ba aiko da barayin nan sun mana sata karan ne dinga haushi da ba dan karan wana ba da barayin nan sun mana sata kalma ce wanda bata halatta ba a shari'a da ba dan yan patrol din nan ba ai da an mana kaza duk irin wannan bai halatta ba masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun ko karnuka suna nan sai su yi shiru suna kallon mutum suna kikkifta idanu ko ba haka ba ne ko kula shi ba za su yi ba in Allah ya nufin cewa sai an yi satar ashe ba karan ne ya sabbaba ba amma da abu zuwa ga Allah duk abin da ya wakana ce ba dan Allah ya kare mu ba da an mana sata ai shine kalami mai tsafta ko ba dan Allah ya kare mu ba da amana me ya faru ai Allah ne cikin ikonsa kawai sai in ji kare yana tawushi ni kuma sai in tsarko da na fito sai muka ga ashe barayi ne muka kururuwa ta ga magana ta yi tsafta ka ta'allaka zuwa ga Allah amma sai ka ambaci sababin da Allah ya sanya wanda a dalilinsa Allah ya bada kariya don haka magana ma sai mutum ya sanya zai tsara ta in ba haka ba sai ta ka tobara Allah ka shirya da mu babun fadlu man lam yataqayyar to menene falala daraja wanda baya yin tadayyur baya yin canfi shi da yadda da canfi ba kuma ma baya aikatawa ko kada حدثنا حجاج وآدم قال harce biyu Hajjaji ya bashi labari Adam ma ya bashi labari dukansu sun samo daga Hammad ibn Salama an Asim sun je daga Asim Asim ibn Abin Najud an Rizzin daga Rizzu an Abdullahi ibn Mas'ud daga Abdullahi dan Mas'ud an Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Annabi صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي وربت علي الأمم بالموسم أيام الحج an bujiro min da al'umomi lokacin da muke mahaɗa matattara ma a arafa ko muzdalifa ayyamal hajji kwanakin aikin hajji aka tara wa annabi sallallahu alaihi wasallam al'umma ba wai a zahiri ba a aka nuna masa al'umma fa ajabani kathratu ummati sai yawan al'umma ta yi bani sha'awa ubangiji ne ya nuna masa iya adadin yawan al'ummarsa qad mala'u sahala wal jabala sun cika kayan ƙasa da kuma kan duwatsu a sahala wajen da yake tafshi kenan wajen da yake da tafshi da kan tsaunuka duganan al'umma ta azube aka nuna masa yawansu tun daga farkonsu har ƙarshensu ƙalu sai suka ce ya muhammad arabita ka aminta da waɗannan al'ummar taka da yawa kenan mala'iku suka gaya masa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am ay rabbi na aminta ya ubangiji na qala sai aka ce masa fa inna ma'a ha'ula'i 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin lalle a cikin waɗannan da kake gani akwai dubu saba'in da za su shiga aljanna bi ghair hisabin ba tare da hisabi ba direct entry lissafi ma na a ɗaga musu takaddunsu ba za a yi ba وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون an faɗi siffofi guda uku ko guda hudu kuma ce an faɗi siffofi guda uku wa humul ladina la yastarqun sune waɗanda ba sa bidan a musu ruqya ba wai ana nufi ba sa yin ruqya ba ne ba wai ba sa yi ba ne la yastarqun eh ai ba sa bukata la yatlubuna ruqya kenan min ahadin ba sa nema amma ba wai cewa ba a musu ba in ba su da lafiya aka zo aka musu ba za su hana ba amma su dai su zo su ce a musu tawaida a musu tofi a shi ne rukiya ko a karanta maka wani nassi a tofa maka a matsayin magani to ba sa nema ba za su ce ko mun jinyar da suke ba za su ce a zo a musu ba amma ba wai ana nufi ba za a iya musu ba a in an musu bai fidda su a cikin siffar ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya fasa ruqya da bashin lafiya sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya zo ya masa ko a tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam duk darajar da wani zai samu annabi ai shine gaba ko to la yastarquna ai la yatalbuna min ahadin an yurqiyahum kin ba sa at-talab wala yaktawun kuma aka ce ba sa yin lalas lalas shine inda za a ta dana maka garwashin wuta a saka karfe ana dana maka ba wai aka ce bai halatta ba a su ba sa yi duk ciwon da suke fama da shi ba za su ce a dana musu wuta ba ai misali idan mutum kurjinsa ya kambama ana kawowa a da ko sai a dana das a saman ruwan domin fatar ta yanke ta ɗashe sai wannan sirkamakin ya fice sai a matse shi a sai abin nan ne sadid nau'in magani ne da ake da wasu kuma ɗanawa suke a jikin mutum ba ko yan shekarun baya dai ai da akwai waɗansu da za a kaga an kai su kawai an azabtar da su wai ana musu maganin shawara saboda ba su yi shawara mai kyau ba inda sun shawara ya ba za musu wannan maganin shawarar ba su sha azaba su zo jinya biyu to ولا يكتوون بأسا للس ولا يتطيرون شين شاهدا kuma ba sa yin camfi duk abin da ya same su ba sa jingina wasu kyaya dalilin kaza ne a ce daga Allah ne me ya same ka wannan a Allah ne ya jarabe ne kaga su salihan bayi su ko wallahi ko jinya sun kuma fi kowa sanin cewa daga Allah take amma saboda ladabi ba sa jingina ta ga Allah ma'ana ba sa jingin saboda suna kasanya na ƙasa ga Allah subhanahu wata'ala sai ce wa idza maraitu idan nayi jinya fa huwa yashfini shine yake warkar da ni amma kuma ba wai ya kore cewa ba daga Allah take ba kuma ba jingina ta yayi zuwa ga kowa ba sai jingina karan kanta shine ya jinya ai a bisa abinda Allah ta'ala ya ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum kenan da jinyar ta same shi a dalilin abin da shi ya aikata ne na takasiri to kuma Allah da rahamarsa shi kuma sai warkar da shi tare da cewa duka daga wajen Allah subhanahu wataala yake to don haka su ba sa canfi ba sa jingina abu ga wani a'a Allah subhanahu wataala shi ne hukunta me ya saka duka waɗannan siffofi ukun suka cika ba sa yi saboda wannan abin da aka faɗa ala sigatul umum aka ce wa ala rabbihim yatawakkalun saboda su kullum dogara suke ga Allah dogaro ga Allah nan shi ya hana su istirqa shi ya hana su iktiwa shi ya hana su tatayyur ashe lokacin da ya zan akwai dogaro ga Allah to mutum waɗancan ababen ba zai aiwatar da su ba cikakken dogaro shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi kaga haqqa tawakkulihi ashe tawakkul din ala daraja ta yake da za ku dogara ga Allah yadda ya kamata cancantar dogaro kun kai kololuwa kenan a ala daraja fi tawakkul ashe kenan za su fahimci cewa matakalai ne to su waɗannan sun kai kololuwa na tawakkali shi yasa ba sa komai in an zo an musu ba za su hana ba jinya suke yi in an kawo musu magani za su yi amma su su ce a zo a musu ba ba za su yi ba kuma ba sa canfi kuma wannan ba ya kore cewa wanda ya je ya nemi magani ba shi ya tawakkali ba ne a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi umarni ce ta dawo ku je ku nemi magani to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka qala ukashatu wan cikin sahabbansa ana cewa ukashatu bin muhsan yana cikin almuhajirun wanda suka yi musulunta tun farkon lamarin yace fad'u Allah an yaj'alani minhum ka roki Allah ya sani a cikin su man ya manzon Allah qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ij'alhu minhum ya Allah ka sanya shi a cikin su a wata ruwaya ta bukhari ya ce aminhum ana ya rasulallah ina cikinsu ko ya manzon Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa na'am a ruwayar muslim kuma aminhum ana ya rasulallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta minhum ai kana cikinsu kaga duka waɗannan ruwayoyi sun karfafa nan da aka ce Allahumma ja'alhu minhum nan ya zo da sigar addu'a amma addu'ar annabi ko mustajaba ce to can yazo ya sarwaha da cewa anta minhum kamar yadda yazo a riwayar muslim fa qala rajulun akhar sai wani mutum daban shi ma sai yace ud'u allaha yaj'alani minhum ka roki Allah ya sanya ni cikin su to ai kuma sai ai ta layi ko qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sabaqaka biha ukashatu kashe ya rigaye ka da ita ita wa wasu malamai suka ce ita addu'a ai ya riga ka roƙan wannan kai roƙi wani abin daban ba wai ana nufi kai baka ciki ba ko kuma a cikin sahabbansa babu sai ukkashi tu ba ai ba ukkashi ne ba kowa daraja a cikin sahabbai ba ita dai wannan addu'ar kar a bude kofa ballantana mutane kowa ya zo har ta iya yiwuwa wani wanda bai cancanta ba shi ma ya zo ce udu Allah ya ji alani minhum kuma ya ga annabi ya sun koyar da kai kaga ya shiga uku sai kuma ya zamanto dai yana tsarguwa cikin jama'a ko shi an ce baya ciki shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai toshe wannan kofa wasu malamai suka ce sabaqaka biha ay bi hadha al-khisal bi hadhihi al-khisal ay ukashatu ya rigaye ka fara siffantuwa da waɗancan ɗabi'u shine gaba tukunna kai ka zo ka baya wasu malaman sun fassara shi a haka amma dai fassarar farkon ita ce tafi shahara wallahu a'lam ka gana annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hikima bai ce masa baka ciki ba bai kuma yi shiru ya rabu da shi ba amma sai faɗa masa kalma ta hikima wanda daga nan kuma za a ja layi kar wani ya zo shi a yi ta layi ana nema قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد وهمام عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الحديث وانا وانا اسنادي ne daban da yazo da wannan ruwaya Allah ya samu dace kuma saboda rahama ta Allah subhanahu wataala al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ai suna da matukar yawa haka ne ko imamun nawawi ya ambata cikin sharhi muslim dangane da wannan ansa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba ma ukasha ya ambaci cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sani ne an gaya masa ta hanyar wa'ayi cewa ukasha bin muhsin yana cikin mutum dubu saba'in kafin ma ya tambaye shi shi yasa da ya tambaye shi a rawayan muslim ai cewa ce anta minhu ai da ma kana cikin su to tun kafin ma ya tambaya wannan ya nuna tun kafin ya tambaya an gaya masa ukashi yana ciki shi yasa kuma zai tambaye shi shi yasa da ya tambaye sai ya ce anta minhu ai da ma annabi sallallahu alaihi wasallam la yandiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha duk abin da annabi ya faɗa janibin shari'a annabi baya faɗan ganin damarsa a sai abin da Allah ta'ala ya ce masa ya faɗa to nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambatawa kuma har ilau wata riwaya wanda imamu ahmad ibn hanbal ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa hadisi ne na abubakar siddiq Allah ya ƙara masa yarda abubakar siddiq ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce أعطيت سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب an bani mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wujuhuhum kalkamari lailatal badar fuskokinsu kamar wata ne daren goma sha hudu shi ne lailatal badar wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid zukatansu kuma akan zuciyar mutum ɗaya suke ma'ana abinda wannan yake so haka wancan yake so akwai uhuwa da ta'alufi a tsakaninsu suna ƙaunar juna sun tsayu a kayan bin Allah da manzansa haka suke annabi sallallahu alaihi wasallam ce fastadattu fas tazattu sai na nemi a ƙara mini fastazattu rabbi azza wa jalla na nemi ubangiji ubangiji na mai buwaya da ɗaukaka ya ƙara min manafaza da nema a kulli wahidin saba'ina alfan tare da kowane ɗaya a cikin dubu saba'in ɗin sai Allah ya sake ƙara min dubu saba'in hadithi na Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi kuma Sheikh Nasir bin Albani ya sahaha shi to kaga ashe bai tsaya dubu saba'in ɗin ba ko dubu saba'in sau dubu saba'in nawa kenan na mathematicians dubu saba'in sau dubu saba'in eh? miliyan ka tabbata haka ne ba lissafin kudi ba ne ba ban ji ba 4 biliyan to zan fi zan fi zan fi yadda da wancan 4 biliyan 900 900 million dai 4 biliyan 900 million eh to ai ai da dama dama kaga sai mu sai mu sa rai ko eh Allah ya samu a ciki amma sai an ja kafar wando sai an yi ai sai an ja dantse an zage dantse an ja kafar wando zuciya kuma an kwankwashe ta an fi ƙarfinta eh Allah ka shirar da mu babu to kaga ashe sakamako kenan na rashin camfi shine shiga aljanna ko sakamakon canfi fa wanda ya je ma Allah da canfi kaga shi kuma sai ya je wuta kenan dan ya je ma Allah da shirka eh gurgudun yadda karfin canfin nasa da matakinsa gurgudun kuma irin zaman da zai yi a cikinta wataƙila akwai wanda in ya zauna ba zai fita ba idan ya kai shi har nau'in da zai fitar da shi daga musulunci in kuma ya tsaya a matsayin shirkul asgar to kaga wannan yana da lokacin fita amma dai wuta ba a santa ko garwashi a duniya yadda zaka san wuta ba a santa je ka taka gaushi baka sani ba jazur ba takalmi a kafarka Allah ka tsare mu babun at-tiyaratu min al-jinni babun da ke cewa shi canfi fa daga aljanu ne duk da hadisin zamu ji isnadin sa yana da rauni amma dama dukkan abubuwa da ake na shirka daga ina suke zuwa daga wajen shaidanu ne an shaidanu su suke koya wa mutane nau'o'in shirka yu'allimuna nasa sihra su suke koya wa mutane tsafi tsafi ginshikin shirka ke kuma shi shaidan dama yana jan mutane ne akan su yi shirka da Allah subhanahu wataala وقال لا لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم ولا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يئدهم ويمنيهم وما يئدهم الشيطان الا غرورا الله ما نسأل شيء قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن ألقمة عن أمه عن عائشة أنها كانت تؤتى بالصبيان إذا ولدوا فتدعو لهم بالبركة فأوتيت بصبي فذهبت تضع وسادته فإذا تحت رأسه موسى فسألتهم عن الموسى فقالوا نجعلها من الجن فأخذت الموسى فرمت بها ونهتهم عنها وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيرة ويبغضها وكانت عائشة تنهى عنها إسناد يزول لك إسماعيل يتي ابن أبي الزناد يباشي الأبار لك علقمة duka waɗannan sanannu ne ko mutane wanda suke muwaffaqun an ummihi alkama kuma daga gyatumarsa to ita ce illatul hadith li'annaha la tu'raf ba a san wace ce gyatumar alkaman ba an aisha ta daga aisha annaha kana tu'ta bisibyan idha wulidu ana kawo mata yara kanana idan an haife su jarirai kenan fatad'u lahum bil baraka sai ta musu addu'a akan Allah ya sanya musu albarka kamar yadda dai an saba dama zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in sun haifi ‘ya'ya suna kaiwa annabi sallallahu saboda ya musu tahanik to shine kuma sai ake kai ma matan annabi sallallahu alaihi ko kuma daga cikin waɗanda suke masu daraja cikin sahabbai domin su musu addu'a tunda ba laifi bane wanda ake ga yana cikin ashabul fada'il wa abin nan masu daraja mutane wanda suke kusa da Allah a nemi addu'a a wajensu fa utiyat bi sabiyin sai aka zo mata da wani jinjiri fa zahabat tabau isadata sai ta na kokarin sanya masa shimfiɗa sa wisada shimfiɗa ba lalle sai fulo ba eh wisada shimfiɗin da ake sanya yaro ciki kamar misali a ce almahadi duka shi ne to sai tana aza shimfiɗar yaron ma'ana tana gyaggyara shimfiɗar yaron fa'iza ta hata ra'asihi musa a ƙarƙashin inda kan yaron yake sai ta ga aska aska wanda ake aski da ita ita ce musa fasa'alatum anil musa sai ta tambaye su dangane da ita wannan musa ɗin wannan kuma askar ta me aska irin wanda ake lankwasawa kamar ta wanzamai ko abin nan faƙalu sai suka ce na ja'aluha min aljinni muna sanya ta ne maganin aljanu kaji fa fa akhadhatil musa faramat biha sai ta ɗauke wannan askar sai ta jifa da ita kaga kenan waɗannan tunda bayan rasuwa annabi ne wannan ai zamani ya yi tsayi su madina ta cika da baki waɗanda kuma an haifi 'ya'ya waɗanda su ba samu tarbiyya ta zamanin annabi ba yanzu ne sun zo waɗansu sabon musulunci ne kasan haka abin yake wasu sabon musulunci ne wasu an ciyo su da yaƙi waɗansu kuma saboda madinin ta bunƙasa sun zama musulmai ne a wani waje sun tafo da irin nasu al'adu to idan sun zo za su ga yaya mutanen madina suke rayuwa to kaga su ba su sami karantarwa irin wadda sahabbai suka samu ba to shi ne umar mu'minin sai ta ɗauki wannan askar sai ta jifa da ita wani hatkum an ha sai ta hana su kina wannan yana nuna duk lokacin da ka ga laifi ana aikatawa kana da ikon hanawa sai ka hana kamar da annabi ya umarni mara aminkum munkaran falugayyirhu biyadihi in lam yastati' fa bi lisanihi to kaga ita za ta iya hanawa da hannunta shi yasa ta yi jifa da ita kuma ana so duk lokacin da kaga kuskure a lokacin da zaka iya yin wa'azi akai to sai kai wa'azi kaga bayan ta aikata da hannu kuma faramat biha wa nahatkum anha bayan ta jefar kuma sai ta hana su gaba kada ku sake haka wa qalat har ma ta ƙara musu bayani inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu tiyarata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci abin da duk yake na camfi wa bugibuha kuma annabi yana kin wannan abin ma'ana yana fushi da shi wa kanat aisha tanha anha ummul mu'minin ta kasance tana yin hani dangane da duk wani abu da ya shafi camfi to da haka duk wani abu wanda yake na camfi sai a hana mutane kasan za ka ga wai yara wasu yara har yanzu za ka gani sai ka ga an ɗaura musu tagulla ko tagulla ne ko zoben tagulla ko azurfa ne ko azurfa sai a sa musu a wuya wai maganin ne maganin mayu ku dai kullum maganin mayu to dai ana sa musu wani abu maganin wai wani abu ne maganin baki kambun baka maganin baki ake sa musu to kaga duk wannan camfi ne saboda wannan abin bai isa ya ƙara wa mutum komai ba ko wani ya ɗaura irin wannan annabi ya gani a jikinsa wannan kuma na ne ya ce ai daga daga kambun baka ne ce la ya duka illa wahana ba ƙara ma komai wannan sai sai rauni na imani sun ke jefar kaga musulunci bai yadda da irin wannan ba ka san waɗansu mutanen su mamaki suke yi wani ma da ina masa irin wannan jawabi mutumin karkara ne ci ai dagage na gani a nan ɗinsa daga gage ga gura yance duk wannan ɗin na menene wani kariya ne ce ta wanzu wannan ɗin duk ka cire su duk ka zubar mazin ya zauna haka kawai na ce yi haka kawai eh wannan to me za su kare maka bai fahimce ni ba ni ma dama jarabawa kawai na yi na ga ko zan samu nasara zai fahimci abin ba kasan abin yana da wahala wanda ka tashi a cikin kwakwalwarka ko musamman ba karatu ake ba irin wannan karatun ba kowa ake haɗuwa da shi ba a karkara wallahi ba da yawa ba sa jin sa ba wai dan ba su da hanyar da za su ji ba sai dan ba sa so su ji yanzu ai a karkara zaka samu waɗansu a wayar su sun sanya karatuttuka a kodan zaga sun zo a gona suna maka aiki amma zaka ji karatu ne wa'azuzzuka ne daban-daban ɗaya bayan ɗaya amma su ne kaɗan nadiran ka ga irin wannan mafi yawanci sai dai waka waka waka waka to kaga inda karatu suke sanyawa da ras samu wayewa to amma ba su da wayewa ta addini kuma lokaci guda ba zai yi ka raba su da da abin da suka saba ba dan ba za su fahimce ka ba to wannan abin da bai halatta ba canfi ba abin da ke karawa mutum sai rauni kawai da na kusa wannan hadisi babun ya ce alfa'alu babun da yake magana a kayan alfa'al mun yi maganan alfa'al mai alfa'alu kyakkyawan fata alkalamul hasan ya sma'uhur rajul قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة حديثي نون ديك ingantacce yace muslim ya labarta mana shi kuma yace hisham shine ba shi labarin shi kuma yace qatada qatada kuma daga anas daga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yace la adwa babu adawa menene adawa shine wato intiqalul maradi min wahidin ila akhar kenan jinya ta tashi eh ban ji ba ban ji abin da kace ba eh ba communicable disease actually yake nufi ma'ana abin da ake nufi jinya daga jikin wannan ta tashi zuwa ga wannan wato saboda wane yana da jinya shi yasa wane ya kamu shine adawa wai ana nufin cewa babu communicable disease bane akwai communicable disease hadisin yana nuna jinya ta tashi daga wane saboda tana tare da wane shi yasa ta je jikin wane akwai ɗan slight difference sai an yi dogon sharhi la adwa wala tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu salih al-kalimatu al-hasana wannan dai Allah ya kai rayuwar mu wani mako ma ji bayani akai a fayyace aji shi me ake nufi hakikatan shin kalmar a ce Allah Ubangiji ya saka da alkhairu daidai ne ko ba daidai ba wato kalmar Allah Ubangiji ya kamata a faɗa ko bai kamata a faɗa ba shi ne ke son ƙarin bayani wai saboda wani bawan Allah ya ce ai Ubangiji baya cikin sunan Allah Ubangiji baya cikin sunan Allah Ubangiji baya daga cikin sunayen Allah amma ibara ce da Hausawa suke faɗa domin su nuna Allah ɗin suke nufi kuma kowane yare yana da nasa eh kowane yare yana da nasa tana cikin sunayen Allah ko ba ta ciki rabbu siffa ce kwatance ne ake yi ba ta cikin asma'ullahi husna kwatance ne ake yi shi saka annabi ibrahim falamma ra'a shamsa bazigatan qala hadha rabbi hadha akbar ce fir'auna ma ya ce ana rabbukumul a'ala suka ce a arbabun mutafarriquna khairun am illahul wahidul qahhar arbab jam'i rabbu shin waɗancan rabbu rabbu rabbu da aka rarraba ana nufin gumaka su suka fi alkhairi ku bi ko ku Allah guda ɗaya mai ikon tankwasawa an ji annabi Yusuf su za ga an yi ta istimali da kalmar rabbu rabbu gashi nan dai ishara ma aka yi zuwa ga gumaka aka ce rabbu nan zuwa ga rana aka ce rabbu can namrud ya ce shi ne rabbu fir'auna ya ce ni shi ne rabbu ya kira kansa rabbu rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma kaga ashe kwatance ne da ake nuna ɗaukakar ta sunan abin bautawa gagarau guda ɗaya to shine a kowane yare ma ake samun makamancin irin wannan ba kuma an ce sunan Allah ba ne ba wanda zai ce maka ubangiji sunan Allah ne amma kwatance ake a hausa don a gane mai ake nufi kamar da turanci ka ce god ba kana nufin cewa Allah ne god ba ba sunansa ba ne amma kana nuni ne don a fahimci wani being kake nufi don kawai rigima ce idan an ce za ka ce ka faɗe shi a matsayin sunan Allah ne ba sunan Allah ba amma a cikin magana idan ka ce ubangijinmu shi ne Allah shi ke nan kwatance kai ishara kai don a fahimci Allah ɗin kake nufi mun kane ko Allah ya samu dace yadda yin sa an yi ta abin